الهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم وأن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد يقول لهم بكرة جران sauran wa muna yau Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddare a zuwa wannan masallaci mai albarka zo magana da rarrafa hadisin mutunci da aka dawa wato muna cikin wannan sura sura furqan sura da aka saukar manzo Allah ya tsara da alama to kaje manzo Allah yana maka wannan sura mace ce amma tana zuwa wa'azi wanda yake mai rada jiki ba dan kanan ba mai rada jiki Allah ya kara da mina kabaru da abin da kace laula nuzila alayhi alquran suratan wahida shi shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mene ne ana zama maka da alkurani jumla daya ka saura da wannan jira kamar a saura da linjila wanda hurda da zura ka zama da kai guda uku kowanne an zama da jumla a gaba ɗaya ne daga farko an ka canza kamar suna yanzu da muke da qur'ani a rubuce sai a ɗauko ma a ɗauri a ce wannan qur'ani ne rubutun to haka a saura ta zama gaba ɗayan da arzinta haka linjila ta zama gaba ɗayan da arzinta lahura haka ta zama gaba ɗayan da arzinta to yi kamar kuka ce to shi shi annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma ga san alqur'ani ya zo mana da kadan kadan yawa da kada aya biyar wannan a kada aya kaza yawa kuma aya biyar biyar din shi biya amma wannan wani abu ya faru aka zo kada kamar aya tara wannan ana zo kada tura ka'i da lokaci amma dai galibi abu ne ba shi ne aya biyar biyar ake daukar manzana sallallahu alaihi wasallam kuma duk sun ga ko a rubuce daga farko har zuwa ƙarshe kamar da duk ganin Qur'ani yanzu a rubuce shi ba alƙur'ani ya zo kowa manzon Allah ne a karance mala'ika ya zo ba ka ga mala'ika ba ya karanta wa annabi ba ka ji ba sai dai a rika jin wani diri in mala'ika ya zo suna magana da ne ana jin dan diri diri kamar kudan zuma yana dan abu na haka wani lokacin kuma kamar zan da jarasi idan muya ba ta fito ba ya ga ringa jin dan alama amma ba a san me aka faɗa ba to kamar haka ne ake da kuma manzon Allah wahayi to bai da me hana shi ma a san kuma da aka gaba ɗaya da aka tsaka da waran kan ka zo annabi ce sai Allah ya kai mu nan ka daba annabi to Allah ka daba qala da Allah ji Allah ji nazar lahu kadalika yadda yake haka muka zauka da shi ai mutafarrigan al-rabi yanzu da bi fa'ada dan muka karfafa zuciyar ka da shi warattar nahu tartila muka kawo shi dalla dalla aya ta yana bihi sai an ba da sai wani abu bayan wani ta ga tafi da makule wato da da jinkiri da sannu sannu yadda ya tara fahimini wa ibdihi da zama da fahimtar da da hadda ya sauki to haka muka zo haka muka yi da Allah Allah ya ce wala ya zaka mai kalma za su kama misali da Rasulullahi shi da ya amurka wajen ba ta lamarinka illa zai na su da ake bace mazo maka da gaskiya a zafi da huwa mai tunku da abin da suka gaya maka wa a nan tafsirin mu kawo abin da ke kyawo wajen fasara bayanin wajen bayani kun ai gafirai su ne allazina waɗanda yusharun za a kawo da su a ran kiyama ala wujuhihim suna tafiya da kuka jama'a ka furta Allah eh ai kaga ina duniya ma wani lokacin da kana ganin wani abu abun tsoro sai ga wani mutum ni ma na taba gani da idanuna wani bawan Allah da kafa yake mu'amala kafofin da zo ne ma daga hannu in ka bashi abu ne miƙa kafar da ake miƙa hannu ya karɓo miƙa hannu ya karɓo kuma da kafar kuma in ka bashi abu ne miƙa ne kafar ya tara a ɗaya kafar ya karɓa in tafi ne ya rinka sa a ɗaya kafar yana ɗauko a yaki na taɓa ganin wannan sai ido ido ba a wani abin kallo ba saboda koyar da Allah dan duk abin da Allah ya koyi ne Allah mai iyawa ne akan komai to Allah ya ce za a tara ko akan fitta da fitta kuke tafiya kaga wanda ya zama haka ai kaga gurgu ma yana da jiki ana ganin tausayinsa yana dinge sa da sawunsa balle wanda ya rasa sawu balle mai tafiya a cikin kamar musu ji Allah ya kiyaye Allah ya ga zamu tsara ku kuna tafiya akan fuskokin ku to ya za kai Allah ce lada annama za mu kafa annama kaga waɗannan wala ya kasar makana su ne sharrin wuri wurin waje annabi sun ji Allah duk wani wanda ya shiga wani mugun guri bai kai wannan shiga mugun guri ba wara ta tabiya wannan mutanen sun bi kowa matan hanya aka da kan sun bi kowa kuskure hanya min gero a kan wani ka gani wawa kurin wannan kuskuren shi ne kafursu duk laifin da ake Allah babu laifin da ya kai kafursu Allah ya kiyaye babu laifi sai wanda ya kai kafursu a kiyaye kafursu Allah kuma kiyaye Allah ya ce wa kada adina Musa da kitaba hakika mun bayar Musa annabi Musa ke littafi shi ne a taura wajen alama wa kawo haruna waziran muka zai ɗan uwansa haruna a tare da ya zama wazirinsa ya taimaka masa ba taɓa irin abin da aka cin annabi musa da haruna ba wani ya ce abai wani annabta a bashi ba taɓa ba annabi musa alaihi salatu wa salam da ɗan uwansa haruna ba da kare ne uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya sunan mahaifinsa imrana ko ya yi ƙur'ani amma ce imrana imrana imrana kudu ne amma su uku ne yawa to shi kenan shi wannan imrana mahaifin annai musa ya zauna a misira a misira yake wato ya yi zamani sauran imranan kuma a baitul makadin suke amma da ke duk wani isra'ila ne labarin da ta ɗaya su juna ya zauna a misira duka da fir'auna yake yanka yara sai aka yi wa fir'auna wannan kariya wannan mutane turawa mutane ne masu yan basira iya sana'a da leburanci dan aka yi da yanka zuwa ne wa mutane leburanci a yanzu ma haka yawanci su ne leburorin duniya ita kere tsere ana amfana in ba ku zuwa gudu ana arza saboda leburori ne aka je to saboda haka abun ya yi yawa ya ji to yanzu wani da za a biya masa ya baba na bai da yanzu za mu dinga tsallake shekara ɗaya a yanka yara shekara ɗaya a bai yara to shekarar da ake yankawa za ka dace mana da shekarar da za a haifi wannan yaro wanda aka zai bani isra'ila za su haifi dan da zai zama sanadin barin mulkinsa haka za a yi to sai aka je haka za a yi shekarar da ba a yanka an ya ga yawa da haruna lafiya kalau shekarar yanka fa abu ya yi tsanani zafi a magana sun karfafa cewar bana ne ma kawai za a yi wannan yaro da wani ya sa to masu karban haihuwa dinga fi gida gida duk mata da suke sai an sanar da fada an ba haka kai mai gidan zama karan zaura haka za a dinga yi suna aka sa masu kuma karban haihuwa daga fir'auna idan sun karbi haihuwa in sun sanar miji za a kashe kawai a miƙa muku kayan a yankawa ake eh kaman tsada a yanka a miƙa muku kayan ku idan kuma mace ne a ba ku kayan ku da ranka to shekarar kuma za a ji annabi Musa fa kawai annabi Musa a cikin mahaifiyar da mahaifiyar Allah ya kame shi bai tsoro rubutun nan ba cikin bai kame sama ba sannan kuma irin abubuwa na alamomin mai ciki duk wanda ba sai ba kawai dai aka aje ba wanda ya sani ta ajiye shi ya yi kwanaki saba'in da aihuwa ba wanda ya san da'awa sai da mijinta ta koye to amma kuma tana tsararre saboda labari da shi duk kunnan fir'auna to sai an yanka yaron nan to sai Allah ya mata wahayi wahayi Allah ya mata ya ce to a nufi da yi mai tabuki fata da yi mai yanki kwaliki yan mai sa'i ya kudu a dubu liwa da wallah saboda ba a rana maka juna mun sanin ba Allah ce ka dauke da za a cikin akwati ka rufe da tsawon akwati na jefa a kogi kogi ne da wuce kai a gidan fir'auna akwai wata ruwa wata ana yi an ce aljanna ta jirgin da ta alan aro korama na buga a ƙarƙashin aljanna shi ma ya dawo ruwa daga nini mai hanyar ruwa da zai fita daga gidan zai wuce ya ce domin ma ga aljanna nan wa hadin lan hafu da jirgin da shi ni ma na aljanna korama na buga a ƙarƙashin na fir'auna ba ya ce ke mutum yana ta ilgiri wa abin da annaba su da wa ne shi kenan kawai sai kogin gidan fir'auna kogin dole ko ya ɗauko akwatin da anan mu zai gizo in gori ya gidan fir'aun kawai ya nan fir'aun suka rauka a'a aka kai gida aka bude akwatin da suna ainihin ruwa ya ga jaririyar yana jan nonon uwar da a jikin yatsun da babba wannan a aka ji yanzu a da aka ja wannan a yanka shi kawai kuma sai Allah ya sa maka farin ciki wa al'aidu alaika mahabbatan mini ba shi da mu gara da haihu muka yi da kankan ba muke nan rubuta Allah ne ke gaya masa wannan ai lokacin da ke dawa daga madina da aka bashi annabi Allah ne ni ne fa na ma wannan abun eh gargaje kai daga nan mun da amma dan mu sun gara ga Allah ne mm Allah ne eh to shikenan Allah ya sa masa farin ciki duk wanda ya gaje jira fa ko ma waye har ba ta Qur'an ajiya kuma yar aljanna aji ta daga cikin mata yan manzo Allah lahira domin Fir'auna ya mata azaba saboda ta ce Allah ne Allah ya yi mata azaba mummuna akwai mai mata cizo idan Fir'auna ya fara yi wa walakanci saboda ta ce Allah ne Allah mai yi wa matar Fir'auna cizo lokacin da matar Fir'auna ko ba musulma ba ce ita ajiya ita kuma ya mata kiɗo musulma ce a nan musa ya zo gidan aka ɗauki akwatin shi da suka samu da mu sha'ama ba musa ba musa wato wannan aka ɗance itace a ruwa kawai shi ne sunan ya suna ya bi da haka daga baya ne daga baya ne ya ka ɗaya ne a ɗan tukun aka ji a baki kamar musa din bai daɗi ba ya ga ɗaya yayin ba ya zama musa ya wasu kai ka rashe kuro ya zama musa kawai zama a yi da haka wannan shi ne asalin suna a nai musa ya zama musa da kura ya ba na labarin ya dinga bayan labarin musa musa ya tafi da haka ya zama kara bana amma a gidan fir'auna aka rada masa wannan suna ya girma a gidan fir'auna ya gidan nonon kowa sai da aka bari sojan mahaifiyar sai ka nuna mahaifiyar ta cigaba da sha kamar yadda tarihi ya nuna aka yayi da ana biyan kuɗi wa uwar da kuɗin ta da shi nono kuma ba duk ba da ne ke kan mutane ba ba da na ba wai kana aiki wanda zai ɓaci ga mai ɓaci mulkin kuma gidan ka eh aka yayi aka dawo da shi gidan ka to abin da ya faru da ya zo gidan fir'auna fir'auna bai yi shi ba kwata-kwata saboda jinjiri ne ya fi manyan hankali ana akwai matsala sai a jinjiri zai fi manyan hankali fir'auna bai yi shi ba saboda haka ne wannan ba kai wurin nan shi ɗaya da shi yana kwance a ɗakin matarsa yaro na kwance a bunga dan ya ayyan yaro a ƙaramin yayi fir'auna ne ya zo da wani dogon kwancansa ya duba tumbin yaron ya kuntsile shi da yaron ya zabura tafi kawai ya zaki irjin da awon da zai ya bani ga zo ana kato ne yana yi cinye rago a karya a kwan ga yaro jariri ya da zai irjin da kafa ya zubar da shi a kasar kai a zo a yanka yaro na sa maza a zo a yanka ma da ga ƙorratu ainihin liwa da kula da wasu a ji an ba a nan a rika gida warda ta ce mu ji daɗi ni da ke mun farin ciki da yaron nan ya ki farin ciki ne an ce da ya yi sunu da ce ƙorratu ainihin liwa na ka ni da ke da ya sunu da shi ma ya mutu saboda albarkar addu'a da ke sai ga ake dai bannin eh ki ke bannin shi zai shiga na tafiya ga dalilin muna za su shiga jira da auren ne mahamman eh shi ke nan kace to bari nuna maka mai gida su irin waɗannan mutane wasu annaba ke ana aiwuwar su da hankali babu abin da ake koya musu duk abin da ake na ma'amala su ba koya musu ake Allah ne ke karar da su kamar ga ga manzo da sallallahu alaihi wasallam yake a tarihin sa irin kafin yaro ya shiga zaman nan bai kai a zo ma koya mana zama ba da aka zaka yanka zaune ta ga ba koya mana ajin bai ga zo in sai rija ce ce kuma bai kai ba ya kai na tafiya ta ga ba koya mana ajin irin wannan tun da ga bai yake dariya ba irin mu yima daga naga yaro na motsi da baki da zai fara dariya ba ila ma ba da rai yake ba to tace to matar ku da awan da ta fito irin waɗannan da hankalin su suke zuwa duniya wannan nuna maka ta ta addu'a ta ɗauki a abu ta je kasko ta ebo ta ɗauko gaujin wuta ta ɗauko da dino ta haɗa da yanzu ya hankali mai zai zaba nan da gauji da da dabino fir'auna ce dabino ta ce da bada gani ta yi miƙa masa ta yi ta miƙa masa da zai ɗauke dabino ya cinye a gaida za a yi sai mana ya kaji bililu aka aike sai ya ɗaga hannunsa ya ɗora akan gaujin wutan a cikin kuma Allah ya ɗauke wutar lafi kama an ɗauke riba da ya ɗauko wutar sai ya a bakin rai da kira da biyu sai ya gada masa da zafi wutar sai ya zuba sa'amma zira wanda ya gida ne ya yi dariya ya ɗan ba sama ya buga a kada shi da ba zai wannan dariya dariya da arke ya yi dariya ɗaya gaba sama kamar za a ga tsirin sai buga a kada ya ji daɗi yaro ya kone ai ka ji a nan musa cikin addu'a take wa halul uqda da min lisan Allah akwai kullun da na kore a baki na tun da ka bani wannan shi magana ta bada da dalla dalla to ka kunce mu magana a jikin dalla dalla Allah ta gari an kunce mu to shi kenan ya zama a haka har sai da shekara talatin a gidan Fir'aun abincin Fir'aun zai yi komai a gidan Fir'aun shekara talatin wannan ba alai mu da yawon cikin gari garin rabon fada da ɗan uwan fir'auna da wani ko kana wuri a da shi da jumura tun rikin nan wajen da ya nuna wannan rashin ladabi a nan guda da tun kuɗe shi to ƙarfi ke da shi na jina haka sai waje zai fada mutu muru Allah kuma ya ce da a gane waye gari cikin mutane amma Allah bai yadda ba a gane amma an san a yanzu aini bidididin biyan da ba wanda suka san annan musa ne ya kira sai musulmi a nan mu da zan shi ya yi kiɗa wanda ya roƙi a nan mu za ka taimaka mu wannan ga halin muke ciki da shi shi ma yana kallo kada a nan mu za tanka da wannan mutumin ya bada mu to a nan mu za ji da haka ne ga ni haka ba Allah na yaji maka eh ka bi na yaji maka to Allah tun da ka yaji ba zan ƙara irin wannan abun ba in ji nan mu Allah tun da ka yaji ni ko ba zan ƙara irin wannan abun ba kawai shi kenan ana ta neman waye wannan aiki a gidan gwamnati wace gari ke ga shi wannan mutumi bani isra'ila wanda da ji aka yi fada da shi ya nemi taimako a wurin annan musa garin taimaka mana annan musa don ka ɗauki jin mutumin fir'auna ba jule wancan ya mutu yau ma ya zo yana annan musa ka taimaka mu rigima da hanyoyi da wani wani musa ka ga annan musa ya kalli na kala ga wani kai kana fitarwa ma kana bayyana da abin mata abin wannan ta shi da shi ne ta ga dai ya dan masa dai har huka mai zana na idan da abu ne to amma da yake ya ga karfi a jiya da nan mu za ta so zai zai zai tare masa faran sai ya ranana sai ta ya mutu a turu an tantula ne kama kasar da nausan bin lauji to kace ka kashe ya da kashe mutum jiya ta ya kwata daga nan kuma ja ga nan gaba da ya ji anan wura da gida to ai shi kenan duk wata tsarguwa kuma da fir'auna yake yi da anan wuta duk tsarguwa gaba ɗaya ta dawo sabuwa kowace tsarguwa ya ce ana faɗa mu ga ji tun yau ya fara canje mana mutane ai na faɗa mu maza aka kira zaman gaggawa na dirja aka yi zaman gaggawa da aka yi zaman gaggawa sai aka yi hukunci an yankewa a nan mutu hukuncin kenan a kamo shi a yanka shi sai wani da suna ya ilu sai ya ce to yana fara cewa babba ne a gari amma kuma mumini ne amma ya koyi imanin ko babba ne a fara fir'auna ba dama a zauna ya da da shi aka yi zama aka yanke hukuncin kira an tafi neman a nan mura shi ko ya san ta inda nan mura yake ya bi hanyar da ta kuma dokin kenan ya zame da domin za a yi mutum a kan kaza a kan shiga gaban garin nan a ne mu za su da bar birnin mitar ya zuci ajin maryana sai ya kama hanyar daji ko murumi inda za a yi kwana kwana takwas ake ana tafiya a dare da rana a nemi guzuri abinci da abin sha a hanya kungurumin daji ba gari sai ga ne mu za ya bi hanyar aljihun da ba ko kobo a hannun da ba ko kwayar karamu ko ni na guzuri bai da daga ikon Allah yaro shi da koko ana takwas da ai ana da sauran mutum ko da fa'ida ba zai shiga ba to sai Allah ya aiko wani mala'ika ya zama kaman mutum kuma tarawaye to ya shiga gaba a nan musa na hango shi a nan musa na bene shi kamar bai shigo shi shi bai tsere shi ba shi bai shigo shi malaman tarihi suka ce har kabar a nan musa ta tsafure ta tsafure kasan sawo da ya tsafure saboda sauri tafiyar kwana takwas ne dare da rana ake tafiya amma su kafin kafin sha biyu sun gama sun je garin sha biyu rana sai dai zauna a garin ya yi aure a garin yana kiwon tumaki ya shekara goma a garin gidan annabi ya ku to zai dawo da sanda ba wata tafi ta annabi adama alayhi salam ya zo kan hanya kuma ya aka bashi annabta a hanya yana dawa sai ji to Allah yana son annabta da ka bani da ba ni mataimaki ya ce zan ba su ce na yadda a ba ni cikin dangi na ala ce na yadda to haruna dan uwana nake so a baiwa ya ce na yadda ya nema masa annabta aka ba shi sai annabi Musa ya dawo garin da ake neman sa a kaje yanzu an ce idi gari da yawa ne dama ana neman sa a kaje kuma abin da ake tsoro kai ya faɗa shi zai je faɗa da ba haka ma ya je faɗa ba za a zauna lafiya ba ai yana zuwa ya baje kolin wa'azi duk garin ba gana ne mota a cikin wannan shekaru ga hasken annabta kawai bai aure shi gane shi ne ke dan jani sai yi ce mata alam nura kika bina walidan wanda bi da jina min umri ka sinina wa ba anta fa'al bi karati ba anta anta min kai gari kawai ga wannan mota haka kai yaro ba kai ne ka zauna a garin na a gidana ba ba kai ne ba kai kana kai ne ba eh ni ne ijiri ne da ya kawo kukwai ma a nan sai fir'auna ya ce a kashe a kashe cewar a kashe shi kuma sai ala ce sake zandar ka nan wuta rannan ne zandar na ta a nan wuta zai tire ni abin da aka baya tire ni a can a daji a dutse dutse dina a can a dutse dama Allah ce maza ayar da zan baka guda biyu ne ka je ka fara wa'azi da su sannan na aje ta ya aje da ya zama ciki ala ce kama ta kar ka ji tsoro kama ta masjidi na kai tara ala ce kama kar ka ji tsoro sai kama wuyan masjidi a je wurin rigewar sandan ne ta yi ciki na mara tare da wannan shi ne ayanka kuma na haka rinka sa hannunka a nan in ka cire zama fari in ka zaka wayarwa in ka cire dawo ne kada ya dauki da a nan musa ya zo da wannan to yanzu ga fir'auna ya ce a kashe annan wuta kawai Allah ce sake sandan kawai annan wuta kawai ya sake sandan ai kana abin da na dai duk wata gamo haɗewa da ke haɗe mutane kawai da ke hamfa kafin ga hankara gari har ƙarshen gari ke mutane har ƙarshen gari mutane dubbai suka mutu sun fa faɗi an tattaka su ta je har ƙarshen gari daji ta kori mutane ta watsa kuma sannan ta dawo annan muna kuma na tsaye da haruna ko ba gidan fir'auna fir'auna kuma na zaune akan kujera yana kallon abin mamaki ga hauki zai kaje fir'auna da zai ga kwararo zai ga nan nan ga ta ce ta guje a guje ta biyo shi ma sai ya tashi yarwa ya fada cikin gida ya fada kan garinsa ya kwanta can kuyan gado macijin ya zo sandar kenan ya tsaya bakin kofa ya aje lebensa na ƙasa a ƙasa leben saman ya daga ya taɓa saman kofa ka ga kenan bakin maciji ya rufe bakin kofar du amma maciji bai gama buɗe bakin sa ba saboda girma fir'auna ne ya rage kaji a daga na gane a ce fir'auna yana kaji da ba sai yana kaji ba saboda sarauta amma na fiye ya zama ha shi ke na nan mutane ɗauki lantar sai da su Fir'auna ya yi taro babban taro ya za mu yi mai za a yi aka ji a tara matsafa kan a tara matsafa kana ce musu komai yi nan wanda a tara matsafa aka tara matsafa aka tara matsafa daga abin da mu zaro da shi suka ce wannan mai sauki ne mun jayi mai za mu yi za mu zama a gari aka yi ba da mana za a yi a ba da gari za a ba ku abu mai yawa kuma a ba da duk abin da za a yi ba za a yi bayyana sai suka yi ta to da aka zauna aka sun yadda da haka suka zo kowa ya zo da igiya da sanda suna sake igiya ma ta zama maciji sanda ma ta zama maciji haka ake ragani ga shi an kira wa nan musa da haruna kuma za a yi wani an yi taro ma karamin taro da shi kenan to a nan kuma sanda ba ta taɓa mutane ba ita kama duk macizan da suka yi na tsarin sanda ta haɗe fito ba ɗaya da ya tsira duk macizan tsarin da ta kama fito ta haɗe ya fito baki ɗayansu ya sake daukar su dawo da daji kuma da ƙara kauri ba mazaban sarkin da ya ce to kusan wannan ba tsaji ba ne da tsaji ne sanda ɗaya ta haɗe igiya saba'in kuma ta haɗe sanduna saba'in da ta da zama ƙatuwa ko da miji ke da ba amma ga shi ta dawo yadda ke da shi da wannan ba tsaji ba ne in kai tsaji ka hana biyu sai zama ɗaya za a ganci ƙato to wannan ba tsaji ba ne ba ƙari ba da wannan da wannan haka annai musa suka yi dama ba da shi da fir'auna annai musa da dalilin aka ba aka ba ɗan uwansa annabta ya zama wazirinsa wa kullu da ma qila qawmin la kadzabu bi ayatina muka je ku tafi zuwa ga mutanen da kai da ayoyin mu sune tsudawa fir'auna da mutanensa wa za a ba su ka tafi ilayhi zuwa ga rizqi da tsara da mannan fa kadzabu wa su kai da su fa dammarnahum tadabira ala da muka muka halaka da su halaka wanda kun murkuwa ba eh Allah ji wannan kamal shi Allah gani Allah ji wani mutane suna makar makirci kenan a ce mutum ya ce ya tsara sharri ya halaka da ai mu ne muka san wannan mu ne muka san wannan mu da zamu da kada hannunka Fir'auna ya fi zaki yanzu da shekara ɗari hudu da wani abu lafiya kalau sai ga shi yanzu fir'auna ya yi gayya ba karamar gayya ba ya za aka yi masa farfesun rago ya ce to kabi ya canja ragon nan ya samu kan annin musa yana hannu ya gaya hamana kayan hannun ga hamana kan musa suka zo annin musa ya gida a garin an ce sai ana matsala ma lokacin gida ya daga baya gado rashin gida da gawar annabi yusufa ne ta jawo musu matsala ta wajen malami ba da fa'ida da fadawa aka gane ta gawan take aka ɗauko ta a nan mu za a ɗauke da suka fi gaban garin suka je bakin kogi suka tsaya abin da aka gaya a nan mu za ya faɗa ruwa ya tsage a nan mu za ya manta sai ya manta suka zo kamar ka zo bakin kogi ka samu babu gada sai ya yi sarko da rufa suka taru mutane a nan mu za gaba ɗaya dubbai ne ba su dubba dubbai da aure suna da zaune fir'auna gayyarsa ta yi gayya wannan suna ga wannan kamar ma ba su kowai ba a wajen babbar gayya har ma jana haula ila shirri mutum karilu wannan mutane yan kaɗan shi isa da aka dawo da dawakai da kayan yaƙi da kayan bana sai da ana ganin juna gasu gasu almajira nan muza suka zo da Allah da hannun muza da hawa ni ina tare da Allah shine aikin ulul alami kenan su ulul alami ko an danne za a yanka ba sa jin tsoro idan ba Allah ne ji a yanka ba zai yanku ba eh ba zai yanku ba ala da jayen gamu ba zai yanku ba ko da azumi kenan ga su da su wane mutum na ta da Allah sai hari sai Allah ya ce masa kada cin ruwan da sandan kana ce maka a nan mutane ga sanda ya kwada a ruwa ruwa kawai kogi ya dinga kike cewa ya zama ya ci suka shiga suna ta wucewa an yi mutanen da ada ba wanda ya shiga kogin nan ko ɗaya bai shiga ba a nan mutane mutane gaba da shiga sai dai matsala a zo a nan mutane shiga kawai suke tafiya wanda kuma ta abin hawa ne ba wanda ya shiga mutanen da hawa sai mutane a nan mutane sun shiga suna ta haihuwa suna ta haihuwa suna ta tafiya hanya goma sha biyu suna ta kowace cika da jama'a ana ta haihuwa Fir'auna yana tsawa da ya dawo ya ga mutum ragonsa yana tsawa yana kan abin da ta kan doki doki ya wadani yana ɗawa hama na ce kafin da zo samu kan mu za a nuka hama da mazauna ka ne gani sai Allah ya ji wani fasaka fa kawo ba da hu ba dan dai da yau da hankalin mutanen ka ba suka bi kawai da nuna sun gane gaskiya gaskiya ce watsar da fir'auna ba ko ma a ji mulki ma a kashe shi kawai a zauna lafiya to amma ina ɗan yau da rai ɗan jikin hamana da kai ka hudu tun da mali da yi a nan haka a jirga da magana haka ya yi dariya ya yi dariya shi fir'auna hamana imanin ka bai shiga ba duk kusancin da ni imanin ka bai shiga ba ni din ne zan lokacin da ke ba na taɓa tunkarar kokin ne na tunkarar koki koki ya kekece ba ka ƙara imani ba sai kana wasu wasu ha ba mutane aka ji daɗi sai ya zan yi halitta ta yi abuna kuma na tun na zo ko bai wargaje ba ha ba zai ya gaji daɗi sarki ne ruwa ta tsage sai suka shiga kawai da dokin fir'auna ya zo shi kuma sai ya ki shiga aka aka ya ki shiga shi kuwa wato malaka da lilu sai dai mun farar gurja sai hau shi jibrilu sai ka zo tana kewayawa a gaban wannan dokin doki da ya goja ne bita ya zama goce mutane ba ce da ya bita da kuma da sai kwana da shi da shiga goda shi inda wannan ruwa shi ke shi kawai aka shiga sai ya zama na fir'auna ne karshen shiga ai ga ga shi ai ga wata suna nan sauran mutanen gawan mata sun shiga can ciki shi kuma yana shiga na gaba ya kusa ya haye ya Allah ya haɗa ruwan kawai don da an jinkirta da na gaba zai haye a cikin mutanen fir'auna na annai musa kowa ya gama fita ko dai ba bari a baya ba na ƙarshen fita ya fita na fir'auna kuma na gaban ya zo zai haye kenan ya zo bakin gaba ta wancan gaba da kayan makaman shi ko fir'auna ya shigo daga baya shi mai ƙarshen shiga zero ne haɗe da kuka sai haɗe fir'auna ya hu ya kalmar shahada qala amantu أنه لا إله إلا الذي آمن ببنو إسرائيل وأنا من المشركين على بن يدبا بن يدبا الله جماعة أجيب رأى الله فلا الله بعد النبي موسى ده كم يجي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا لا تزغ قلوبهم ربنا لا تزغ على أموالهم واجعل على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حتى أن موسى يجي النبي هارون جاء ya ce Allah kai ka bai fir'auna sarauta ka bai fir'auna dukiya ka bai fir'auna lafiya duk wani abin adon fir'auna kai ka bani kuma Allah ka bai fir'auna dukiya fir'auna ya zo rabar da bayanka Allah ni ina roƙonka ka sa abun kulewa ka kule mun zuciyar fir'auna ka sa abun daurewa ka daure mun kalle ya je imani kwata kwata Allah duk kiran da na yi wa fir'auna da a ce imani yanzu ba na so yi imani so ne ce na gasa auna wuta ka yi wala a nan wula da jira da ba na son ya imani Allah ko da zai garja huda don ya tabbata magana na ba ƙarya nake ba idan da aure ya shiga aljanna ko a aljanna da kiyaye da gaskiya na fara guda ga Allah ta'ala wa dukiyar su Allah ta'ala da daga nan a lokacin da Musa ya kula da wannan addu'a da aka ce amin sura arab duk kudin da aka aje in an ja dauko zai zama toka duk abin da suka aje in dai dukiya ne an ja dauko sai zama doka ya ƙone aka lalata komai na firawa ya zo shiga ruwa yace ya imani Allah ma ji ba karwa ba alana wa kana da qablu wa kunta min al-mutaqin yanzu ka ce ka yadda da ka ji yanzu ka yadda a a ba ka daga musulmi kana daga masu banna dai sai jibril ya gano a yanzu kan ba a karba ba sai jibril ya ɗebo ta ko a ƙasan kogin ya tuttura mata a bakin rage ya ce ya san Allah da ke yawan tausayi kar ma ya ƙara a cikin tausayinsa a karbi imaninsa jibril ba na taimaka a kan muda ba a sa da buƙatar da wani imani ya je ga abin da ya ga aka sa ta kore laka aka tuttura a bakin da shi kenan sai ya laka Allah ce to wannan shine wato karshen da kenan shi fir'auna ke sai Allah ya ce wa dan manna hum tadmira wa qawma nuhin Allah ya rasulullahi ka ambata wa mutanen ka labarin mutanen annabi nu duka wani saboda gatan mu ba kar mu sha wahala a duniya kar mu sha wahala a lahira duk wani mutum da ya kawaye ko ya gardama ya wahala sai a gaya mana wane fa da ya kaza ga fa wahalar da ya sha ga abin da ya same shi don kar mu yi irin aikin sa saboda kar irin abin da ya same shi ya same mu to yanzu jama'a don Allah don Allah da muka yi zakar da su tsammani shi za a nabi ni ba da kariya da ku wajen kaman kwarin fada wutan nan suke eh wannan ka wura wura kai zo da gudu ka ture shi ya dawo ka ture shi ya dawo karshe ya yake ke fasiran ka zai fada wani gore su kowa ga wani a ciki yake ina tare ku da kan wuta ina tura ku ba ta kan wuta yake wani ma ina kama ni wajen madaurin wandon ka ta baya ina yana boli yake dan sauko mutum idan mutum ya yi ba daidai ba yake wani ma yana sauko kunkumin ta baya ina jawo shi ji manzon Allah akan wuta zai fada yake wani ma baya ya gafe ya kurce a hannuna ya fada wuta saboda duk abin da aka faɗa ta wurin kai ba zai yi ba a ce Allah ce kar aikata da kayi Allah ce a bari kaɗi ya ce a bari kaɗi ya ce a yi kaɗi ka zuwa ga wannan Allah ce to shi ne haka da ayan mutanen nuhu ma lama ka zabu rusula da suka kare da manzanni nuhu suka kare ta amma dai Allah ya ce suka kare da manzanni ya tsuri lubu jihim shi kadai ma manzanni saboda wani wannan shekara kaza yana yi wani shekara hamsin wani shekara ɗari ke sauran shi kuma shekara ɗari tara da nube yana wani kafin wani ba na saboda haka baka annan hudu gurin shi kansa ma ta ce manzanni ne au gogo da ana ta galima hu ta galibu da baki rusuli ɗaya da nuhu ɗaya da sauran duk manzanni ne mu yi jirage girmaji bi tauhid saboda taruwar su da zuwa da tauhid da zuwa kai da aka rana muka nutsar da su shi ne jawabin lamma ka zama rukura a ga rasa nahu da su tsare ta zai muka nisar da a nan yi da annima ga lubun fantas allah an fi karfi na ka taimake ni eh bada ya fi karfi na allah ka taimaka mu yi ji allah ke don allah ta wadda suna gaba ki daya waje an na hau na zai ayata muka za a zama aya ga mutane a bayan kowa ya ji labari ya yi ta kanta wa a tsarar ala jami'in tare shi illa da lahira da zalimai da azalimai wa dogagurai mun tara da wasu azaban aliman wata kalan azaba mai razi zuwa ma ya hullu min kibina banda abin da ya same su a duniya to da wani kuma a da lahira arama ya bace arama kaɗan kaɗan rina ko aiwa ne ko Isa? To? Eh, to, ai kan da ai.
وكلهم
نعم
Mm.
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa adin ya rasulullah ka ammata wa mutanen ka labarin adawa kawai hudin mutanen annabi ko kada sarki dai na illa na hakatin na karin da bai da amfani to adawa na daga kaga adawa da jiramawa jabariyawa da samudawa kaga waɗannan kamurai Allah ya mutu girma na fitar hankali ba da ya ke tsawon kamu ɗari bari da su kowa da su bai kamu sittin ne kamar haka to sittin kuwa da ke ta ga mugu yanzu ko fara da ya ga sittin ba ko fara waya bai kai kamu haka sittin ba su wa da ke nan da kamu sittin amma shi riga shi kan kama haka ko ɗari uku eh zo ɗari uku ga su cin ba cin ba amma ina ina ba amma wajen bariya ma da ba su kai da ba su kai ada wannan ba a nan mu ya tura na kabau wasu komandodi ana kiran da kabau wani jadiri kamar da imamu shaukani ya kan a cikin tafsirin wadda wani kadiri ya ce tafsir ku za a nan da zama ya nan na biya hannun ka inna lillahi ya nan na biya hannun ka su gagara da ka duba ki mamala ba amfani saboda ba imani to Allah halaka da adawa wazan mu da san mu da mutanen zalim wa sabar rashi akwai ashabur rashi wakila ko annabi da abu ne kuma annabin zu in mutanen da sun kai uku kenan wakilan gari ba suka ja ba shi ba ne malamai da suke mana kila hanzala da suna da dan safwan suna zaune a wata rijiya kuma suka kama annabinsu suka tona rami mai zurfi suka jefa ta a ciki suka kawo katon dutse suka rufe bakin ramin suka ce ya ƙara ma a ciki an ce ma ba nan ne za ka zai mana Allah ne ba kaci ka mana taurin kai ka ƙara musu sai wani mutum wani sarfe kan kato a garin wani baki surfe kan kato sosai shi kuma eh imani shi wannan kato sai ya je dace ita ce ya zo da shi gari ya sayar da shi ya sai abinci mutu rabi rabin sai ya yin kura ya kama wannan bakin dutse yin kura sai dan daga kaɗan sai za ka bata ya harba abinci da abinta ya fada ciki wani annabi ya ci sai da aka shekara tara ana haka yana ciki ba ka amurin ba a taba kama shi ba ba a san yana wannan abu shekara tara rana ya je jeji ya shirga katon dami yadda ya saba ya daure kawai mu Allah ba ba wani wani wani in za a rike Allah a rike Allah kurum gaskiyar magana ke ba zai bar wannan wani ba kaga wannan da ya gaji an ne kyau Allah annabin Allah ne a rami yake ciyarwa amma Allah ne mata da shi eh rabu bayan ya rabu annabin ba ya ga aka daina kawa ba a kawowa komai sai dai ƙara shekara tara baya ci baya sha yana cikin rami shekara tara shi Allah ne da shi a yi ga goma ya zo ba kai shi ba shekaru da ya kama wa ta aka duba kaburai da ai wannan malamin nan ne ai mai wa'azin nan ne aka ce sarki ya ce yanzu wa'azin nan bai daina abunsa ba ya yi ya bido aka je aka duba can da aka zuba ji babu kowa ga rikici ne wani sarki ta ta kashe suka ji to kashe shi to sai Allah ya sa rijiyar garin tararin ita mutsa da ruwa kada ba ta ya zuwa ta ba sai dai ta faɗi ta ciki sai ta roto gabar da yamma kudu arewan gari dama ɗauke da ke zai ta gama garin gaba ɗayan zai da kan ruwan ba a sani ba sai da kowane mai balaguro da wanda ya fi gona wanda ya fi wani aiki ko daji ko wani abu kowa ya dawo duk dabbobi suna da dabbobi da yawa duk dabbobi da komai na su ya haɗu a garin sai kuka lutsa a yi kuka lutsa kawai kawai kuka lutsa gaba ɗaya garin da ko kai Allah duk wani kadi wani hana shi na Allah haka Allah ya ya mu ala ji tunda suna akidar mugunta ba su jiran mugunta ba to su irin wannan abin kawai su duka rubuta cikin azabar rabbin ta gani wa qurunan bayna zalika kafiran Allah ji ai akwai mutane ma da yawa ma da tsakanin adawa da azabar rabbi kafurai daban-daban da yawa wa kullun rabbana lahul amsal duk mun doka musu misali shi ka mata hujjata alayhim wajen tsaye da hujja tsakanin Allah ne Allah walau nuhlikum ba mu halaka su ba illa ba'dal inzar sai bayan an yi gargadi tukuna da aka yi musu gargadi suka ƙi Allah ji zannan musu kona su wa kullum tabbar na ta tsibiran gaba ɗaya su muka hallakar da su hallakarwa saboda sun kai da annabawan to jama'a in dai wanda ya kai da huru wanda ya kai da salu wanda ya kai da nuhu wanda ya kai da aibu Allah zai halakar da shi in ka kai da annabi Muhammad ya kake da mani ya kake da mani Allah ya kiyaye mu wala garin a tau lalle mutan maka sun zo kafiran maka alal qaryati lati umdirat madara sawi sun zo sun bi ta garin da muka yi wa ruwa mummunan ruwa ruwan dutsen wuta kai ka ji ba ruwa kai na dutse dutsen kuma na wuta wutar kuma na rayuwa sai a ji ruwa da ba a ji mutu ruwa ne to ka duba ikon Allah malam ruwan ma kana yi da yawa suka mutane yake bale ruwan na dutse ne dutsen kuma na wuta wutar kuma na jahannama Allah ya halaka da su ba halaka hukullahu Allah ya halaka da su a hala mutanen garin libilin murfa a jirgin saboda albashin suna aikata ruwa ne masu luru gude na Allah bai san luru don maludanci ya kuma tunaci zai bi ta ga a jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam madalaci karwaye wanda bai aure ba bulala da ake masa na haji in ya sha ya tsallaka bai mutu ba a kullum shekara daya in ya fito a yi masa wa'azi a ce to a masa aure da wani jini irin wannan abu amma mai rudu fa ko karamin tarwaye ne kace ki ake shi ne hukumin sa wanda ya zama shi ne mace a rudun da wanda ya zama shi ne namijin maludantin duk hukumin da kacewa ne amma ba a hukumance ba kai za a ga mai rudu da rautan da yan zan damu su kawo ga tarkici ba eh duk abubuwan da aka gaya mana addini gaskiya ne kowanne an yadda mu amma abin da ya taɓa jini sai gwamnati yana akwai gwamnatin islam sai in gwamnati ta aburce take ba za ta yi na Allah ba in an je lahira ta yi bayani sai dai ba ce kai ba gwamnati aka saka ta kai ko abin da aka saka shi za ta yi to an wani ya kuma ya rauna ha mutanen masu kamar ga wannan garin ba bi saboda shi shami da zai zuwa sham ba ya tafi rufe yura ba ba haka kun gani kanu la yarjuna nusuran su dai sun zama na kawai ba za mu a tashin alƙiyama ne kawai za ka zo cikin imani sun kare da tajin alƙiyama Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya mana gafara Allah mana barka Allah ya kiyaye mu ki yudu da malakutun maza da sana iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da yan uwan mu duka da makoyan mu da makwatan mu da musulmi maza da mata da mu'mine maza da mata rayu da mutu Allah gafarta mana biya da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da salatul wajib wa iniya bukatun mu na alkhairi Allah ya mana biya da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حفظ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم